لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمة dukkan kuriya sun tafi da Allah ruwa da dokaka da yin mana a wannan lokaci wato safiya ta biyar ke nan na cikin wata ramadana baya su masu suna wata ya haɗa mu a yadda na jama'a da zarta da wa kamta suna a jihar Nigeria ke nan wasu wata stadium junction a garin mina a da gwamnatin jihar Niger. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an turo mana wato alƙali misali da zaure wasu da aka yi na shi ke nan Allah ya ƙara masa lafiya da ya wani su ya ƙara masa basira da hikima tare da al'amuransa kuma a yau insha Allah za a fara tafsiri na mata da rashin jagoranci na nisa suna muna kuma Allah mabuwa da ɗaukaka ya sanya wa karatun na albarka أمين ya sa muni sauraro na fahimta kuma aiki da abin da za mu je kusan cewa mata kusan duniya al'umma ne kashin baya da ci gaban kowace al'umma idan mata sun yi al'umma sun yi don kuma mata suka samu matsala ta kasar tarbiyya da yin mutu al'umma ta samu matsala saboda sama da kaso casa'in na tarbiyyar yara ana ruwa shi da kawo shi yasa ake son iyaye mata su ne da hankali kwarai da gaske wurin ba da kulawa da abin da shafi ne kuma irin waɗannan karatuttuka ba ka taɓa ake samun su ba. ina ganin su ma da sai a cikin su a bisu a sunani a afirka tv yau sai da allah su ma da wata allah ya kawo mana lafiya ido da ido kuma ya kamata a ce an gaida hankali kuma yana da kyau a cikin sanarwar nan ya shiga samun samun ba da kuma ba sai dai don a samu adadi masu yawa da za su amfana duk da cewa tana a cikin ƙarshen lokacin su tsari da su amma da ke wani ranar farko amma muna roƙon da su ranar da Allah ya sa wannan sarko ya sa kuma Allah ya malam jagora shi ke masa gaba malam yana daga cikin jagorori waɗanda aka dora wa nauyi na tsara da kudu na nisa sunna ina ganin cewa samun shi da muka yi zai ce ma ya mana farin da gaske yana tare da dukkan abin da ke tattare da wannan tafiya kuma in Allah ya yarda za a samu karuwa matuƙa gaya Allah ya ba da jagora ci da gaba ya zo da tunanin da al'amarin a cikin zuciyarsa Allah bai da hankali wani sauraron fahimta Allah ya ba da jagora ya shige masa gaba ya saka mashi yana da zuwa shi na lafiya Allah ne shi cikin yaransa lafiya Allah ya saka da wani Allah ya saka da musulmi alibi Muhammad wa da alihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu السلام ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kamo wannan safiya ta ranar lahadi biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta shida, a wannan majalisi namu na farko na tafsirin alkur'ani wanda za mu gudanar da shi ƙarƙashin wannan majalisi mai albarka shine majalisi na nisa'u sunna wannan wani abu ne mai matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske allah madaukakin sarki ya raya mu ya ba mu lafiya ya ba mu dama domin gudanar da tafsiri a wannan wata mai albarka mun sani watan ramadan watan alkur'ani ne kuma alkur'ani na watan ramadan ne waɗannan kodayaushe tare suke ba za ka iya raba su ba shi yasa za mu ga yadda malamai sukan tashi daga garuruwansu su koma wasu garuruwa ko daga jihohinsu su koma wasu jihohi ko daga wasu ƙasashe na su koma wasu ƙasashe domin tafsirin alkur'ani mai girma allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan gari na mina wanda wannan kungiya ta mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ta turo mu wannan gari mai albarka domin gudanar da tafsiri tsohon wannan wata na Ramadan Allah cikin ikonsa ya kaddara mun yi tafsirai a garuruwa da dama gari na ƙarshe wanda ba guda tafsiri a cikinsa shine garin Kaduna inda kusan muka samu shekara hudu muna gudanar tafsiri a kaduna bana kuma allah ya kawo mana a ka'ida tafsiri na izala wanda izala take gudanarwa yana da manya-manyan rukunai kusan guda hudu ko in ce guda biyar ko na ce malamai da ake tura su garuruwa don su gudanar da tafsiri to akwai manya-manyan abubuwa guda biyar wanda su ake so idan malaman nan sun je su mai da hankali a kansu waɗannan abubuwa guda biyar kowane ɗaya daga cikin rukuni ne daga cikin rukunan guda biyar na farko shine akwai tafsiri na gari gaba ɗaya wanda za a gabatar wa da maza da mata a lokaci ɗaya na biyu akwai tafsiri keɓantacce wanda ake gudanar da shi ga 'yan uwa mata ƙarƙashin jagorancin da sa'u suna na uku akwai laktoci da ake shiryawa ko dai ga matasa maza ko ga matasa mata ko ga wani ɓangare na 'yan kasuwa ko wasu ɓangare masu sana'a ko ma'aikata na hudu akwai ziyarce-ziyarce da akan je da shugabannin wannan ƙungiya masu albarka da kuma shugabannin masarautu da wala'alla shugabannin siyasa da attajai da makamantansu na biyar akwai abin da ya shafi kaddamar da harkar marayu da kuma tallafi irin na marayu to wannan tafsiri da za mu gabatar ƙarƙashin nisa'u sunna rukuni ne daga cikin rukunan da ake tura malamai don su gabatar da shi nisa'u sunna wani majalisi ne daga cikin majalisan izala wani kwamiti ne wani majalisa ce daga cikin majalisan izala wanda wannan kungiya ta mu mai albarka ta kafa ta abin da yasa aka kafa nisa'u sunna abubuwa ne da dama kowa ya riga ya san halin da al'umma take ciki idan har ku maza za ku fahimci sunna ku tafi akan sunna idan ba ku shigo da iyalanku a cikin wannan tafiya ba to za a waye gari ku kadai kuka fahimci sunna din amma iyalanku ba su fahimci wannan sunna sannan yanayi ne Allah ya kawo mu na wani irin zamani yanda kungiyoyi daban-daban na siyasa na kaza na kaza suke yawaita idan ba ku ja iyalanku kun karantar da su addini ba kuna ji kuna gani wasu kungiyoyin za su ja su su karantar da su abin da yake ba daidai ba ko ɗansu 'yan siyasa su ja su su ɗora su akan wani abin da ba daidai ba domin ɗabi'ar ya mace ba kamar ɗabi'ar ɗa namiji ba ita ɗabi'ar mace tana yawan son tarurruka shi yasa aka halatta musu wasu abubuwa na bukukuwa wanda ba halatta wa maza ba saboda ɗabi'ar ta tana son tarurruka idan ka ce to ba za ka ja ta ka yi taron da ya dace a shari'a ba in kai wasa sai wani ya dace zai taro da ita wanda bai dace da shari'a wani yana daga cikin hikimar kafa ita wannan nisa'u sunna din ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga tafiyar manzon Allah tare da mata ake ana tafiya da mata jihadi ana tafiya da mata aikin addini ana tafiya da mata harkokin da'awa to dole ne sai ana tafiya da su idan muka ce mu kadai maza za mu yi tafiya mu bar iyalanmu a gida ba tare da su ma muna karantar da su ba to za a waye gari mu muna da fahimta amma su ba su da fahimta kuma haƙƙi ne a kanmu idan mun fahimta bi kokari mu fahimtar da su Allah ce ku anfusakum wa ahlikum nara ma'ana ku tsara kanku ku kanku ku fara tunanin kanku sannan sai iyalanku ashe haƙƙi ne ga namiji ya kula da tarbiyyar iyalansa ta bangaren karantar da ita addini nuna mata addini fahimtar da ita addini kuma shine haƙƙi na farko idan mutum ya auri mace shine ya kula da al'amarin addininta wannan ta sa aka kafa wannan majalisa ta nisa'u sunna saboda a tafi da'awa tare a fahimtar da mata da'awa a ainihin wato gamsar da mata abin da ya shafi da'awa akwai malami yake babu labari yana daga cikin manya-manyan malamanmu a wannan ƙasa tamu ta Najeriya cewa so da yawa a jihar su idan wani abu ya taso na gwamnati tunda yanzu abin ya zama dole wani tallafin sai kun kawo sunan kungiya da 'yan kungiyar sannan za a tallafa mu idan wani abu ya taso na neman tallafi sai a ce kowane kowace kungiya ta addini ta kawo list ɗin mutanenta domin a taimaka mata musamman akan ramadan ko sallah ko makamancin wannan yace to da yake jihar tasu shakuɗe suke da musulmi da kiristoci kusan kamar za a yi kankankan ko kuma da kaɗan musulmi suka fi kiristoci yace sai kaga kiristoci sun ba da sunayen ƙungiyoyi fiye da ashirin amma sai ga su musulmai duka bai fi ƙungiya ɗaya biyu za su bayar ba sai ga kusan duk dukiyar jihar na wannan tallafin yana komawa ga bangaren waɗancan waɗanda ba musulmi ba kaga wannan ba karamin illa ba ne kaga in wani abu ya taso na a tallafa wa mata aka ce dole sai suna da wani tsari na ƙungiya kaga muna da nisa'u sunna tunda tsari ne wanda yake da shugabanci akwai shugaba akwai shugabar malamai akwai daraktan agaji akwai 'yan agaji akwai duk wani abu da ake samu a cikin kungiyar bangaren maza akwai shi a bangaren nisa'u sunna to wannan shine ka'ida yanda nisa'u sunna take tafiya kaga dole ne ashe a kula da su yadda za a samu haɗin kansu da kuma jan hankalinsu da kuma gudanar da al'amura tare da su sannan wata da'awar akwai inda namiji ba zai iya shiga da da'awa ba amma idan akwai mata to sai su wakilci maza wajen isar da wannan da'awa yanzu kamar a gidajen bukukuwa ko a gidajen wani taro na murna ko barka na mata ko a gidajen wani abu da ya shafi mata kaga maza ba za su je su shiga a waɗannan bukukuwa ko a waɗannan tarurruka da su ba dole ne da mata za a yi waɗannan tarurruka to idan aka samu matan da suka san addini suka fahimci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin za su iya gabatar da da'awa lokacin da suka ga an yi wani abu ba daidai ba sai su nuna wannan abin ba daidai ba ne ga abin da yake daidai duk lokacin da suka ga wata ta fito da wata mummunan aƙida za su nuna mata wannan aƙida bai dace ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza wata ta yi alwala ba ta iya ba sai a nuna mata wata ta yi sallah ba ta iya ba sai a nuna mata wata ta yi magana wanda shari'a ba ta yarda da ita ba sai a gyara mata kaga a matsayin taruka irin na mata kenan wanda maza ba za su iya shiga cikin wannan tarurrukan ba kaga wannan shine amfanin kafa shi wannan majalisa ta ainihin wato abin da ya shafi nisa'u sunna wanda alhamdulillah kamar yadda mala ya gabatar ina daga cikin mutum biyar wanda wannan kungiya ta mai albarka a mataki na ƙasa ta kafa mu muka yi tsawon sati ɗaya a bauchi muna tsara wannan kundi na wannan majalisa ta nisa'u sunna an kammala wannan kundin gaba ɗaya wajen shafi sittin da wani abu yana nan zai fito za a rarraba shi a dukkanin jihohi yadda za a gudanar da ita nisa'u sunna da yadda nisa'u sunna take da kuma yadda al'amura suke tafiya tare da cewa fiye da shekaru biyu baya ko uku ma aka ba da umarni kowace jiha ta kafa nisa'u sunna kuma ta fitar da shugabannin nisa'u sunna to amma yanzu kundi yana nan zai fito insha Allah ta'ala da ya kawo jinkiri saboda shugaban kwamitin namu shine Sheikh Habibu Yahaya Kaura Allah madaukakin sarki ya masa rasuwa dab da lokacin da za a fara shirye shiryen muna fatan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa amma muna fara insha Allah bayan sallah shugabanninmu na ƙasa za su sa a tara dukkanin shugabannin da sa'u sunna a ɗaya daga cikin dohin ƙasar nan domin a tattauna a shirya musu wata sai muna ta musamman akan wannan kundi daga baya a ƙaddamar da shi domin haskakawa da ɗorewa da kuma ci gaba da aiki in Allah ya yarda idan shugabannin ku sun fitar da rana da lokaci za a sanar da kowace jiha da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga ashe lalle da sa'u sunna wata rukuni ce ko wani rukuni ne daga cikin rukunan tafiyar izala bai kamata idan izala tana tafiya a wasu a baya ba ya kamata ya zama da su za a rinka tafiya wajen tabbatar da al'amari irin na da'awa da kuma wayar da kai akan da'awa domin kamar yadda na faɗa su da yawa muna yin waɗansu kurakurai za ka samu wani ɗan izala ne ahalus sunna ne amma iyalansa ba san menene sunna ba ba san menene izala ba saboda shi kadai yake gudanar da al'amuransa ba tare da ya shigo da iyalansa a ciki ba yadda yake zuwa makaranta yadda yake zuwa gurin wa'azi yadda yake tafiya gurin tarurruka na addini baya barin matarsa tana zuwa makarantar addini baya barin matarsa tana zuwa gurin tafsiri baya barin matarsa tana zuwa gurin wa'azi to sai kaga shi ya fahimci sunna amma matarsa bata fahimci sunna ba wata rana wata ɗaya daga cikin ɗaliban na nisa'u sunna tana ba da labari matar wani daga cikin malamai yana daga cikin malamai sun je ana wani taro na biki sai wata yar shi'a ta je tana da'awa a wannan wurin yar shi'a ce tana ta da'awa tana da mata tana nuna musu shi'a sai wannan matar malamin ta taso ta nema ta kamar ta yi jayayya da ita wannan shi'ar da take da'awa take yada shi'anci ita kuma wannan agajin insa suna tana gefe sai yan shi'ar nan ta buɗe baki ta ce wata kinga ima da shi ku da kuke cewa Allah yana sama me za ki ce da ni sai wannan matar malamin izala tana buɗe baki ta ce la babu bane su malam Abdulkadir ne suke fara to kaga matar malami ce amma ba ta san aqida ba ba ta san sunna ba wala Allah sakaci yayi bai karantar da ita aƙida bai ba ta dama an koya mata aƙida ba shi yasa nan take sai ta faɗi kalmar da kowa ya san wannan kalma ce ta ne ta zahirci wanda ya kamata kowane ahadu suna yi wannan aƙidar ce abin da ya kamata ya yi imani da shi cewa Allah yana sama amma ilimin Allah yana ko'ina wannan aƙida ce ta ahadu suna wani jama'a to amma saboda bai ba ta dama ta san sunna an karantar da ita sunna shine dalilin faruwar irin waɗannan abubuwa shi yasa yana da kyau mu fahimci manufar nisa'u sunna da kuma kafa nisa'u sunna mu rinka halartar irin waɗannan wuraren karatuttuka ba don komai ba saboda mai ƙoƙarin amfanuwa da abin da za a karantar da mu insha Allah ta'ala a kamar yadda yake a tsarin tafsiri ina jin tafsirin namu zai rinka farawa da karfe karfe goma zuwa karfe sha ɗaya insha Allah ta'ala kuma idan akwai wasu tambayoyi in an rubuta tambayoyi yau to ba za mu amsa su ba sai gobe idan an zo za a fara tafsiri sai mu fara da amsa tambayoyi sannan idan mun gama sai mu shiga tafsirin alkur'ani da girma sannan tafsiri zabi na alkur'ani ba lakcoci zabi ba sai dai idan ta kama za a tattauna akan wata mas'ala guda ɗaya wadda zai bi wannan mas'alar za ta iya ɗaukar mu awa ɗaya to za mu tattauna wannan matsalar gaba ɗayanta a wannan lokaci amma dai akwai tafsiri da za mu gabatar kuma tafsirin da za mu gabatar mun zaɓi wata sura daga cikin surorin alkur'ani insha Allah wannan surar ita ce za mu yi tafsirin in Allah ya kaddara mun kammala ta a wannan shekara to shi kenan Allah kuma bai kaddara ba in Allah ya sa lokaci bai ishe mu ba don Allah ya kama wata shekara idan da rai da lafiya kuma Allah ya kaddara mun dawo sai mu dora wannan sura ita ce suratul ahzab za mu yi tafsirin suratul ahzab abinda ya sa muka zaɓi suratul ahzab saboda abubuwa da dama na farko akwai matsalolin mata da yawa a cikin wannan sura ya kamata mu karanta ta na biyu akwai abin da yake da alaka da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sura din ya kamata mu karanta mu san tarihin su da rayuwarsu da makamantansu sannan akwai abin da ya shafi tauhidi a cikin ta wannan sura sannan akalla za mu ji labarin irin wasu daga cikin gwagwarmaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa tare da sahabbansa wannan shine surar da za mu ɗauka mu karanta ta insha Allah ta'ala kuma bisa tsari alaran ma zai dauka karantowa ni kuma zan fassara a takaice sannan kuma sai in shiga bayanan abin da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi insha Allah tabaraka wa ta'ala amma yau zai zama shimfiɗa ne na abin da za mu buɗe da shi Allah ya kai mu gobe kai tsaye ga dangadan za mu shiga cikin tafsirin alkur'ani mai girma abin da nake so na yi mana shimfiɗa a kansa shine kamar abin da na yi shimfiɗa a kansa ne lokacin da za a buɗe tafsiri na maza tun shekaran jiya da daddare a wannan masallaci mai albarka shine muhimmancin halarta irin waɗannan wurare so da yawa mutane suna yin sakaci a irin wannan wata mai albarka kaga mutum ya zauna a gida ko kaga ta zauna a gida ba ta komai ta sa talabishin a gaba tana kalle-kalle kuma abin takaici sai ka samu abin da take kallo wasan hausa ne ko abin da take kallo wasan kwaikwayo ne ko abin da take kallo wata drama ce ko wani fim ne wanda ba zai amfane ta ba duniyarta da lahirarta wanda ba zai kara mata komai ba maimakon wannan watan da muke gani wata ne da yake da kwanaki kaɗan Allah ci ayyamun ma'aduda kwanaki ne ƙidayayyu wanda za ka iya ƙidaya su a lokaci ɗaya malamai suka ce hikimar da ta ma Allah bai faɗa mana adadin kwanakin ba saboda 'yan kaɗan ne da ka fara ɗaya biyu zuwa kaza ka riga ka gama yanzu wannan azumin da shi har mun kai muna azumi na biya yaushe aka fara azumi kun ga abin ya tafi nan da nan zaka ji an ce azumin ya kare to me ya amfani da wannan dama da Allah madaukakin sarki ya raya mu ya kawo cikin wannan wata mai albarka me abinda za mu iya samun gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wataala saboda idan watan ya wuce ba mu da tabbacin watan wani zai dawo muna raye ko ba ma raye bi daga wannan watan ba za mu sake ganin wani watan bi daga wannan watan rayuwar mu ba za ta kai zuwa ga wani watan ba za ta kare to tunda Allah ya ba mu dama mun samu kanmu a cikin wannan wata to mu yi ƙoƙari mu raya wata da ibadoji da jin tafsirin alƙur'ani da karatuttuka da ayyuka na alkhairi da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abu mai mahimmanci wanda ya kamata mu kiyaye mu kula da shi shine halartar irin waɗannan gurare na tafsirin alƙur'ani da girma domin za mu amfani da abubuwa da dama daga cikin abubuwan da za mu amfana da shi ta ɓangaren halarta irin waɗannan wurare shine zai ƙara mana nutsuwa da samun rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna cewa duk mutumin da ya rasa nutsuwa ko yake cikin damuwa ko yake cikin tashin hankali idan yana yawan sauraron karatun alkur'ani to Allah zai ba shi nutsuwa Allah zai yaye masa abin da yake damunsa kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya rawaito hadisin Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare shi hadisin da dukkanin mu nan mun sha karanta shi a cikin arba'un nawawi a cikin arba'un hadis kamar yadda da yawa islamiyya an karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وانا حديثي يا قش أبو بوا غدا تبس أبو بوا غدا هدو مزاميس أبو بوا غدا هدو كما الله مدوك كنسر كيزي من إن شاء الله تعالى abu na farko manzo Allah ya ce majtama qaumun jama'ar musulmi ba za su haɗu ba a ina fi baitin min buyutillah a wani gida daga cikin gidajen Allah shine masallaci sun haɗu saboda me ya tuluna kitab Allah suna karanta littafin Allah shine Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum kuma suna bibiya sha tsakaninsu suna yin mudarasa suna karantawa suna bayani ko wasu suna karanta wasu suna bayani wasu suna sauraro to idan suka yi waɗannan abubuwan abinda zai same su nazalat alaihim sakina nutsuwa za su da za ta sauka a tattare da su malamai suka ce in ba ki da nutsuwa ki dinga sauraron alqur'ani Allah zai sa miki nutsuwa idan kina cikin damuwa ki dinga jin alqur'ani Allah zai yaye miki damuwarki abu na biyu ghashiyatumur rahma rahamar Allah za ta zai ke musu za su haɗu da rahamar Allah madaukakin sarki idan kina neman rahama a wajen Allah ki rinka sauraron Qur'ani idan kina neman rahama a wajen Allah ki rinka zuwa inda ake karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala ake bayani shi shi yasa nan inda muke zaune wajen samun rahama ne abu na uku haffatumul mala'ika mala'iku za su lullube su mala'iku za su rufe su mala'ikun rahama kuma idan mala'iku sun zo za su dinga nema musu gafara a wajen Allah subhanahu wataala abu na hudu zakarahumullahu fi man inda Allah zai rinka ambatan su a gurin waɗanda suke tare da Allah su ne a wajen mala'ikun rahama Allah zai rinka ambatan waɗannan bayin nasa yana alfahari da su to zama a irin wannan wajen shine abin da zaki samu kenan da izinin Allah abu na biyu idan kina zaune a wannan wajen Allah zai dinga alfahari da ke a gurin mala'ikun da suke tare da Allah Allah zai ce ya ku mala'iku ga bayina can sun haɗu a masallaci suna sauraron tafsirin alƙur'ani mala'iku ku shirya na gafarta musu kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda gare shi yake cewa wata rana Muawiya ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يشغى مسلاتي yana shiga masallaci sai ga wasu mutane sun yi halka ma'ana sun zagaye suna zaune ko suna hira ko suna tattaunawa ko suna karatu sai tambaye su ya ce da su ma a jalasa ku me ya zaune da ku a nan me ya sa naga kuna zaune a nan ƙalu jalasna na zukurullah sai suka ce mun zauna ne muna ambatan Allah ko muna tuna Allah ko muna karanta littafin Allah abin da ya zo da mu kenan qala sai ce Allahu ma ajlasakum illa zat kamar ka ce ina hada ku da Allah ko ku gaya mun gaskiya tsakanin ku da Allah ko ku rantse min da Allah ba abin da ya zaunar da ku sai wannan abin da kuka faɗa qalu wallahi ma ajlasna illa zat suka ce mun rantse da Allah babu abin da ya zaunar da mu sai kawai dan mu ambaci Allah mu karanta littafin Allah mu tattauna abin da Allah madaukakin sarki ya ce qala sai ce amma inni lam astahlifakum tuhmatan lakum yace ku sani ba na sa ku rantsuwa bane dan ina tuhuma ku ba na sa ku rantse min bane domin ina tuhuma ku yace saboda me yace wa ma kana ahadun bi manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aqalla hadithin biddi yace domin ni dai a wannan wajen ban san wani wanda ya fi ni matsayi a gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba don manzon Allah yana auren yar uwata ita ce urwa hadiba sannan ban san wanda ya fi ni hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam خرج على حلقة من أفعاله يسجد من مثلانا من ذن الله صلى الله عليه وسلم شما يافتا يشغى مسلا يشغى مسلاتي يسابو ودنسو daga cikin sahabbansa sun yi halqa sun zagaye suna zauna a masallaci faqala sai manzon Allah ya tambaye su yace ma adlasakum me ya zauna da ku anan qalu jalasna nadhkurullah sai suka ce mun zauna ne muna ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam kuma muna godewa Allah akan abinda Allah ya shiryar da mu gaba da musulunci wa man nabihi alaina sannan muna tuna irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mana muna tattaunawa akan su yadda ya mana ni'ima ya sa muka zama musulmi qala allahumma adrasukum illa dhak manzo Allah ce ku faɗa mun gaskiya tsakaninku da Allah shi yanzu ku tsakaninku da Allah ba abin da ya zo da ku sai wannan qalu wallahi ma azalna illa da suka ce wallahi ba abin da ya zo da mu sai wannan qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma inni lam astahlifakum tuhmatan lakum manzo Allah shi ma ya ga wa sahabbansa yace ban sa ku rantse ba ba na sa ku rantsuwa bane dan ina tuhuma ku walakin nahu atani jibril manzo Allah ya ce mala'ika jibril ya zo min fa akhbarani ya bani labari anna Allah azza wa jalla yubahi bikum al mala'ika cewa Allah madaukakin sarki yana alfahari da ku a wajen mala'ika saboda wannan zaman da kuka yi Allah yana nuna wa mala'iku ku sannan kuma yana alfahari da ku a wajensu yana nuna musu ku ga bayi na can masu daraja masu falala masu girma masu matsayi na gafarta musu na yi musu rahama wannan shine alfaharin da Allah yake da ku a gurin mala'iku shi yasa in dai kun zauna ne saboda karatun alqur'ani saboda sauraron tafsirin alqur'ani to ku sani kuna da wata falala da wata daraja ta musamman a wajen Allah subhanahu wataala kuma har Allah yana bayyanar da wannan falala da daraja a gurin mala'ikun da suke tare da shi to wannan shine amfanin zama a irin wannan gurin abu na biyu daga cikin amfanin zama a irin wannan waje shine samun gafara a wajen Allah muna kyauta da zaton insha Allah ba za mu tashi daga nan ba sai Allah ya gafarta da izinin Allah subhanahu wataala domin alkawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi hadisin Abu Huraira Allah ya kare yadda gare shi wanda asalin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna lillahi mala'ika sayyahina fil ard Allah yana da wasu mala'iku masu zurga zurga masu kaiwa da kawowa a duniya masu kaiwa da kawowa a kasashe masu kaiwa da kawowa a garuruwa zagayen mai suke yi maza Allah ce ya kofuna fi turqi suna zagaya hanya hanya suna zagaya titi titi suna bi unguwa unguwa suna bi layi layi suna bi gari gari suna bi ƙasa ƙasa me suke nema yaltamisuna ahlad dhikr suna neman masu karatun alqur'ani suna neman masu ambatan Allah suna neman masu wa'azi mafificin zikiri shi na karatun alqur'ani duk inda suka samu ana tafsirin alkur'ani ko ana karatun qur'ani kamar yadda manzo Allah ya ce fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah idan suka samu mutane suna karatun alkur'ani ko suna tafsirin alkur'ani tanado sai su kira ragowar ƴan uwansu mala'iku sai da su halummu ila hajatikum maza ku taho ku taho ga abin da kuke bukata ga bukata ku ta samu ai kun shigo duniya ne dan kuna neman inda ake karatun Qur'ani ko inda ake tafsirin Al-Qur'ani to maza ku taho ga inda ake tafsirin Al-Qur'ani sai mala'iku gaba ɗaya su taho ku zo su cika wannan masallacin inda ake tafsirin Al-Qur'ani fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya mala'iku za su cika wannan masallacin tun daga ƙasan wannan masallacin haka mala'iku za su cika wani kan wani wani kan wani har zuwa saman duniya tun daga cikin masallacin har sama ta ɗaya mala'ikun rahama ne sun zo sun cika masallaci babu gurin zama har zuwa sama ta ɗaya me ya kawo su karatun alƙur'ani me ya kawo su jin tafsirin alƙur'ani me ya kawo su jin karatun alƙur'ani haka mala'iku za su zauna a wannan wajen tafsirin har sai an gama tafsirin idan aka gama tafsiri sai malakun su tashi gaba daya sai su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala idan suka koma ga Allah fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim sai ubangijin wannan mala'iku ya tambaye su tare da cewa ubangiji ya fi su sanin halin da bayan su suke ciki amma tunda ya ba su aiki dole ya tambaye su game da wannan aikin ya ce da su ma yaqulu ibadi da kuka je wannan masallacin inda ake tafsiri me kuka ji bayina suna cewa fa yaquluna sai mala'iku ce ya Allah yusabbihuna Allah sune maka tasbihi wa yukabbiruna Allah sune maka kabbara wa yahmaduna Allah suna masu gode maka wa yumajjiduna Allah suna girmama ka suna ɗaukaka ka suna ambatanka suna karanta littafinka fa yaqul sai Allah ce da mala'iku hal ra'auni sun taba gani na ne da suke mun duk waɗannan abubuwa sun taba gani na fa yaquluna la wallahi sai mala'iku ce a'a Allah ba su taba ganin ka ba wallahi ma ra'auka Allah ba su taba ganin ka ba fa yaqul sai Allah ya ce kaifa law ra'auni to yanzu wannan abin da bayina suke yi yaya kuke gani idan da sun taba gani na a ce sun taɓa gani na a matsayin mahalicinsu ya za su faya ƙolun sai mala'iku ce laura auka kanu a shaddu laka ibada ce wallahi da sun taɓa ganin ka ya Allah sai sun fi tsananin bauta maka sun fi tsananin yi maka ibada wa shaddu laka tamjidan wa shaddu laka tasbihan wa shaddu laka tahmidan da sai sun fi tsananin yi maka tasbihi sai sun fi tsananin gode maka sai sun fi tsananin girmama ka inda su taba ganin ka fa yaqul sai Allah madaukakin sarki ya ce fa ma yasaluni to me kuka ji suna roƙo na bayan sun gama ibada fa yaqulun sai mala'iku su ce yas'alunaka aljanna yas'aluka aljanna ko yas'alunaka aljanna Allah mun ji suna roƙonka aljanna ita kuka suna roƙo sai Allah ya ce sun taba ganin aljanna mala'ikun ce Allah ba su taba ganin aljanna ba sai Allah ya ce to yaya kuke gani inda sun taba ganin aljanna sai mala'iku ce ya Allah da sai sun fi tsananin roƙonta da ƙaunarta da son su shige ta sai Allah ce to me kuka ji suna neman tsari sai mala'iku ce ya Allah mun ji suna neman tsari daga wuta sai Allah ce sun taba ganin wutan ne sai mala'iku ce a'a Allah ba su taba ganin wuta ba sai Allah ce ya kuke gani idan da sun taba ganin ita wutar sai mala'iku ce ya Allah da sai sun fi tsananin tsoranta da guje mata da kuma ainihin wato kauce mata sai Allah madaukakin sarki ya ce fa ko shiduku mala'iku ina ne shi da ku anni kad gafartu lahu to ni na gafarta sakamakon wannan abin da suke sai mala'iku ce ya Allah fihim fulan a cikinsu akwai wanci tana nan a zaune laysat minhum ba ta daga cikinsu ko kuma fihim fulan laysat minhum akwai wani yana da baya tare da su innama ja'a li haja wata bukata ce ta kawo ta ko wata bukata ce ta kawo shi sai Allah ya ce humul qaum la yasfa bihim jalisuhum waɗannan jama'a ne duk wanda ya zauna tare da su ya zama su duk na gafarta musu gaba daya wannan lalacewa ta shi shi ma an gafarta musu duk da haka wannan yana nuna kenan ashe irin wannan zama yana sawa mu samu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala abu na hudu daga cikin abin da za mu samu a irin wannan zama shine duk wasu miyagun ayyukan bayan Allah ya gafarta mana da izinin Allah Allah zai juya mana su kuma su zama kyawawa kamar yadda imam tirmidhi imam al-munziri ya fitar da hadisi a cikin targhib wa tarhib kuma imam al-albani ya inganta wannan hadisin hadisin sahal Allah ya kare da gare shi yace ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla fayaqumuna hatta yuqalu lahum qumu qad ghafartu lakum qad ghafara Allah lakum wa buddilat sayyi'atukum hasanat manzo Allah ya ce wasu jama'a ba za su zauna ba suna karatun Qur'ani ko suna ambatan Allah ba za su tashi daga wannan zaman nasu ba har sai Allah ya ce da su maza ku tashi na gafarta mu sannan an canja miyagun ayyukan ku sun zama kyawawa muna fatan in Allah ya yarda bayan gafara daga wajen Allah to ayyukan munana za a bi da su zama kyawawa abu na biyar Allah madaukakin sarki zai rika ambatan masu irin wannan zaman majalisin a gurin mala'iku waɗanda suke tare da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisin hadisin Abu Huraira Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ana inda wanni abdi bi Allah ya ce ni ina nan inda bawa ta yake zatuna yadda kike zaton Allah haka za ki samu Allah idan kina zaton Allah mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai to Allah zai miki gafara zai miki rahama zai ji kai idan kina zaton ba haka ba to warwadan da take ga Allah warwadan abin da zaki samu Allah ya ce wa ana ma'ahu idza zakarani dai ina tare da shi idan ya ambace ni ma'ana Allah yana tare da ke idan kika karanta Qur'ani ko kika ji Qur'ani tarayya ta taimako tarayya ta kulawa tarayya ta kawo agaji tarayya ta ainihin wato tsare ki daga dukkanin masifa ko tashin hankali yace in zakara ni fi nafsihi idan ya ambace ni shi kadai zakartuhu fi nafsi ni ma zan ambace shi ni kadai wa in zakara ni fi mala idan ya ambace ni a cikin jama'a ya karanta qur'ani yayi bayani aka saurara yace zakartuhu fi mala khairun minhu zan ambace shi a gurin jama'a da tafi jama'a sa alkhairi ma'ana haɗuwar da muke ambatan Allah ne yadda muka haɗu da muke ambatan Allah to haka mu ma Allah zai ambace mu a gurin bada'iku da alfahari da gafara da ainihin wato rahama abu na shida shine samun kariyar Allah subhanahu wa ta'ala in dai kina halartar wannan wajen to Allah zai kare ki Allah zai tsare ki Allah zai kawo miki dauki a cikin rayuwarki Allah madaukakin sarki ba zai bar wani nashi ya tozarta ko ya shiga wani irin hali daban ba kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Waqid al-Laythi Allah ya kare ta gare shi Abu Waqid al-Laythi ce bainama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci fa aqbala thalathatu nafrin sai waɗansu mutane guda uku suka zo فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai guda biyu suka taho gurin manzon Allah a cikin masallaci wa zahaba wahid sai ɗaya ya koma ya tafiyarsa fa amma ahaduhuma ɗaya daga cikin su da ya taho cikin masallacin fara'a furja sai ya shigo masallaci sai ya ga wani dan waje a gefe an dan da guri haka an dan buɗa fa jalasa kawai sai ya je zauna wa amma al-akhar amma ɗayan fa jalasa khalfahu a wata ruwa sai ya ji kunya ya shiga ya zauna gaba sai ya koma can baya sai ya zauna shi kuma ɗayan da ya leƙo ya ga masallaci ya cika sai ya zuwa ya tafiya sa bai zauna ba falan ma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya gama abin da yake a cikin masallaci malamai suka ce manzon Allah ba sallar farilla yake ba manzon Allah yana zaune da sahabbai ko dai yana karanta musu Qur'ani ko yana faɗin su bayanin musulunci qala sai manzon Allah ya ce ala ukhbirukum ani salafa ba zan ba ku labarin waɗannan mutane guda uku ba waɗanda suka zo ɗaya ya shigo ya zauna ɗaya ya koma baya ya zauna ɗaya zuwa ya tafiyarsa mazala ci amma ahduhu amma ɗaya daga cikinsu da ya shigo cikin masallaci fa'awa ilallah ya zo ya nemi Allah ya karɓe shi ya tsare shi ya kare shi fa'awa Allah sai Allah ya karɓe shi ya tsare shi ya kare shi wa amma al'akar amma ɗaya da ya ji kunya ya koma baya fastahaya ya ji kunya ya koma baya fastahaya Allahu minhu shi ma Allah yana jin kunyarsa ya ce wa amma al'akar amma ɗayan fa'araba ya biya ya yi tafiyarsa to fa'araba Allahu anhu a gaya masa shi ma Allah ya bijire masa ya juya masa baya wani yana nuna mana ashe zuwa irin wannan wurin yana sawa ki zama ta Allah Allah ya karɓe ki Allah ya tsare ki Allah ya kare ki daga dukkanin masifa bijirewa irin wa'annan gurare yana sawa Allah madaukakin sarki ya juya mutum baya abu na bakwai shine na ƙarshe zama a irin wannan wajen kamar wata hanya ce aka ɗauka ko wata hanya ce aka kama ta zuwa gidan aljanna da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin musnad din shi hadisin Abdullah ibn Abu Abdullah dan Abu ya ce qultu ya Rasulullah nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ghanimatu madalis zikr manzo Allah menene ribar ganimar zama irin waɗannan gurare majalisin da ake karanta Qur'ani majalisin da ake tafsirin Al-Qur'ani manzo Allah menene ribar zama irin wannan gurare kala sai maza Allah ya ce da ni wata majalisin zikir ribar zama a irin waɗannan gurare aljanna shine mutum zai samu aljanna ashe zaman da muke a wannan wajen zama ne na neman aljanna kuma da izinin Allah za mu samu aljanna da insha Allah ta'ala to shi yasa yana da matsayar muhimmanci ko dan waɗannan abubuwa guda bakwai mu yi ƙoƙari mu dinga halartar irin waɗannan gurare na tafsiri domin lokaci ne wala Allah idan ya wuce ba lallai bane ya maimaitu ba lallai bane a ce muna raye wannan ramadan zai sake maimaituwa shi yasa mu yi amfani da wannan dama kar mu bar dama ta wuce mana kamar yadda na san malamai da yawa sun karantar da mu magabata na kwarai ramadan ya rage saura wata shida suke addu'a suna ce Allahumma ballighna ramadan Allah ka kai mu watan ramadan Allah ka isar da mu watan ramadan idan kuma ramadan ya kare sai sun yi wata shida suna roƙon Allah ya karɓa musu abin da suke a cikin watan ramadan yaka ce gaba ɗaya shekarar ramadan an yi wata shida ana roƙon Allah ya zo kuma an yi wata shida ana roƙon Allah ya karɓa abin da aka yi a cikinsa kenan wani wata ne na musamman wanda Allah ya ƙunsha wasu abubuwa na alkhairi na albarka a ciki kuma abubuwa masu yawa Allah maɗaukin sarki ya ƙunshe shi yasa mu yi ƙoƙari mu rabauta da irin waɗannan abubuwa da suke a cikin wannan wata mai albarka bayan Allah waɗansu idan Ramadan ya kusa idan ba su da lafiya kuka suke wani daga cikin magabata rashin lafiya ta same shi kafin ramadan sai ya kama kuka sai ƴaƴansa suke tambaya shi ya baba me yasa kake kuka ne kana kuka ne saboda kana jin tsoron za ka bar duniya ya ce a ba ina kuka ba ne saboda ina tunanin barin duniya ya ce ina kuka ne kan ramadan ya zo ba na raye a lokacin da waɗansu bayan Allah suka ɗora goshinsu a ƙasa a cikin dare a watan Ramadan suna roƙon Allah ni kuma a lokacin ina kwance a cikin kabari wannan shine abin da yasa nake roƙa shi yasa nake roƙon Allah ya bani lafiya ya kai ni wannan wata mai albarka yadda ni ma zan ɗora goshina a cikin dare a watan Ramadan na dinga roƙon Allah subhanahu wataala to haka bayan Allah suka ɗauki wannan wata mai albarka shi yasa kar mai sakaci da wannan wata wata ne mai albarka wata ne da yake kunshe da alkhairi Allah kaɗai ya san alkhairin da ke cikin wannan wata mai albarka shi yasa yana da kyau mu sanar da ƴan uwanmu cewa ya kamata a dinga halarta irin waɗannan gurare musamman a wannan wata mai albarka kamar yadda na faɗa yau muqaddima ce insha Allah ta'ala gobe kai tsaye za mu fara wannan tafsiri na alqur'ani kuma za mu fara da suratul ahzab kuma za mu dinga farawa karfe goma daidai shi yasa yana da kyau a dinga zuwa akan lokaci saboda amfana da abin da za mu karanta yadda za mu amfanar da junanmu gaba ɗaya sannan yana da kyau musamman membobin nisa'u sunna ya zama su ne gaba gaba saboda wannan tafsiri na alkur'ani nasu ne duk da ni har yanzu ban ga yar agajin nisa'u ko ɗaya ba mana ban ga wanda take sanye da kayan agaji na nisa'u ba ya kamata ya zama a dinga zuwa da kayan agaji na nisa'u musamman ga 'yan agajin saboda wannan zai ƙara ƙarfafa da'awar da tafsirin da kuma tafiya ɗin ina ganin kamar lokaci ya yi mun yi awa ɗaya daidai za mu tsaya nan abin da muka faɗa ya zama daidai allah ya ba mu ladar abin da muka kuskure ubangiji allah madaukakin sarki ya zafarta mana idan akwai wani bayani da za a yi babu kuma sai ana ramma ya mana addu'a domin neman dacewa da rahmar wannan mutane Allah ya samu dace
jiya wasu ratun asabar lahadi jiya talata wana ce da sai a karɓi halin ana biyu da wasu mai bukata na ɗan
a sanarwar da zamu shi ne karatun zai zama kwana hudu ne a sati insha Allah ta'ala shine asabar lahadi litinin talata da laraba mana kwana hudu a sati asabar lahadi litinin talata insha Allah ta'ala dama ranar juma'a da safa a karatu sai zama laraba da alhamis kuma ranaku ne wala Allah na ko tattaunawa ko makamancin haka wanda na san daga cikin program kuma za mu zauna da su shugabannin da sa'o a ba su shawarwari da yadda kuma su tafi da abubuwansu to da aka sai a sanar cewa karatun namu zai zama asabar da lahadi litinin talata kwana hudu a sati insha Allah ta'ala Allah ya mana jagora
مثلا صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وفيما يصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل عليك ولا يعز من عاديت نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم اهدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وتقبل منا اللهم تقبل منا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
wannan me yasa baran da ya kasa ba kusa nan ya ka ba da kuɗa sa mata masu jiki masu nauyi ba su da wasan duka sun da hikimar kawo shi nan ba da dai ba lokacin suna